عاقبة ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta alhamis yau takwas ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda kuma ya dace da 30 ga watan uku hijiran miladiya 2023 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu ba mu gushe ba muna cikin suratul hujurat muna cikin aya ta muna cikin aya ta goma sha biyu kamar kullum tun da yau ma babu tambaya a hannu insha Allah za mu shiga karatu kai tsaye mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وبنجي سبحانه وتعالى yace ya alladhina amanu ya kuma su imani ijtanibu kathiran min adh-dhann ku guji da yawa daga zato inna ba'da dhann ithm lallai wani sashi na zato zunubi ne laifi ne kuma sabon Allah ne al'imam ibn kasir Allah mishi rahama cikin tafsirin shi yake cewa nahallahu ibadahul mu'minin an kasirin min adh Allah subhanahu wa ta'ala ya hana bayan shi mummunai da aikata mafi yawa daga zato yace wa huwa tuhuma shine ka tuhumi mutum akan abin da baka da yaƙini akan abin da baka da tabbas ka ce kana zaton wani ya aikata kaza ko wani ya yi kaza ko wani ya yi kaza wannan zaton haramun ne lil ahali ga iyalanka ne zaka munana musu zato wal aqarib ko yan uwanka wannas da ma mutane gaba daya fi ghairi mahallihi a wurin da bai dace a wannan abun ba a wurin da ba mahallin shi ba abinda nan ibn kasir ke cewa munana zato ko kuma zato mafi yawan shi haramun ne ga iyalanka ya zama kana zargin matanka ko mata na zargin mijinta ko kana zargin 'ya'yanka ko 'ya'ya na zargin iyayensu ko 'yan uwanka na jini ko 'yan uwanka musulmai kai da ba mutane gaba daya fi gairi muhallihi a wurin da bai dace a yi wannan zargin ba a wurin da bai dace a yi wannan zaton ba da wannan ne kamar da muka faɗa jiya cewar shi zato tsakanin wane da wane ko tsakanin wani al'amari da wani al'amari yana zama wa haramun ne in zaton mummuna ne shi sa jiya muka yi raddi ga cewar azannu zambun walau na haƙƙun da bahaushe ke faɗa har ma da jawo hadisi na larabci ta zato gaskiya ne zato menene zunubi ne ko da ya kasance gaskiya muka ce wannan maganan ta ci karo da shari'a a shari'a akwai zaton da yake halal ne akwai zaton da yake ya halatta misali ai idan muna sallah muna kaddara cewa ɗakin ka'aba muke kallo haka ne ko ba haka bane ba amma zato ne babu da tabbacin ɗakin ka'aba muke kallo matukar ba kana cikin masallacin ka'aba ba haka ne ko ba haka ba yanzu an ce ma ka rantse daga masallacin nan ka'aba kake kallo ba za ka iya ba sai ka ce ina zaton ne na kalli gabar kuma gabar ta can ɗakin ka'aba take za ka yi rantsuwa ne kaɗai idan kana kallon ɗakin ka'aban kana makka a makka ma kana cikin masallacin harami ko a waje kake baka da tabbacin ka'aba ɗin kake kallo in dai ba kana cikin masallacin kana kallon ka'aba ba kaga zato muka gina muke ibada a kai haka ne ko ba haka ba sannan idan kana sallah sai kai kokwanto kan wani abu a ce ka gina ne akan zato mafi rinjaye ina fata an gane shi yasa a shari'a musulunci akwai azzannun rajih akwai azzannu almarjuh akwai zaton da ake rinjayar da shi a yi aiki da shi akwai zaton da kuma ba a aiki da shi kamar yadda muka yi ta bada misali jiya za a tambaye ka ina wane ka ce ina zaton yana gida idan baya gida ba kai zunubi ba in yana gida kuma shikenan ka yi daidai wannan zato ne na tsammani ba wai don kamo na mishi zato ba amma ka ce ai ina zargin wane ko ina zaton wane yana shan giya kuma baka da tabbas akai ko ina zaton fa wannan nan mazinaci ne ko barawo ne ko kaza ne irin wannan shine haramun ne walau kana haqqun ina fata an gane ka samu yaqini kafin ka bada labari shi yasa Allah ce ijtanibu kasiran min adh-dhanni ku guji mafi yawa daga cikin zato shi yasa hadisi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga babban sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda inda annabi yake cewa iyakun wazan na hane ku da zato ku guji aika da zato sai ce fa inna zanna akzabul hadisi zato shine mafi karyan zance idan ana aka tambaye ka wani labari ne fi zama na karya shine labarin da aka gina shi akan zato da zargi shine abin da hadisin ke nufi iyakun wazan fa inna zanna akzabul hadith na hane ku da aikata zato domin zato shine mafi karyan hadisi annabi sai ce wala tajassasu kar ku a tajassus shine bin diddigin mutane kai ta bin diddigi kana kokarin gano me wane yake ina wane yake me yake aikatawa ina yake samun kuɗi aikin me yake abin da bai shafe ka ba ina fata an gane shi yasa turawa suke cewa mind your business abin da bai shafe ka ba kar ka sa kanka a ciki kawai ka tinkari abin da ya shafe ka annabi ya ce wala ta jassasu kar ku dinga bin diddigin mutane akwai wani fa shi ɗabi'ansa kawai ko a cikin anguwa idan ya ga wani ya yi kwana uku yana sa sabon kaya to sai ya fara bincike wa ina wane ke samun kuɗi to ina ruwanka wannan kenan annabi kuma ya ce wala ta hassasu kada ku dinga ɓuya kuna jin maganan mutane akwai wanda idan ana maganan ba ta shafe shi ba sai ya laɓe ji me ake cewa annabi ya hana wannan abu shine wala ta hassasu annabi ya ce wala ta nafasu kar ku attanafus shine takara wajen neman duniya cikin abin da yake zai mantar da ku lahiranku shi takara ya kasu kashi uku akwai takaran da Allah shi da kanshi ma ya ce a yi ya ce limithli hadha falyamal al'amilun wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun ai takara wajen neman aljanna ya zama kuna tsere sari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa janna a dinga tsere ana rige-rige kai kokarin wucewa ne wajen ibada kai kokarin wucewa ne wajen aikin alkhairi wannan abu ne da Allah yake so a yi kuma yace aikata shi akwai kuma takara wanda ya shafi rayuwa kawai ta duniya na halal misali a ce ana takara wajen kere-kere wannan ya halatta ana takara wajen ci gaban kasashe shi yasa waje daga cikin manyan malamai a sheikh salihul fauzan allah kara mishi lafiya yana cikin dattawan malamai da suka rage 'yan kaɗan yanzu a saudi arabia yake cewa duk abin da ake kawowa na ci gaba a saudi arabia ba mu adawa da shi sai fahim abin ya zamo sabon allah ne ice idan saudiya tana takara da wata ƙasa wajen kera magunguna ko kera jiragen sama ko kera makaman yaƙi yace wannan abu ne da ake so a yi ko takara wajen gine-gine wata ƙasa ta gina gidan sama bene mai hawa ɗari ko ku ce za ku mai ɗari da ashirin wannan babu laifi ko takara wajen ƙarfin soja takara wajen ƙarfin tattalin arziki kamar yadda yanzu manyan ƙasashen duniya suke amerika da rasha da china da wani ne to amma ya zanto ana takara cikin abin da zai mantar da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ana gasa da Manchester da Liverpool wacce ta fi wani ina fata an gane da Chelsea da Arsenal su wane ne a gaba kaga an zauna an yi awa ɗaya ana musu tsakanin 'yan Chelsea da 'yan Manchester saboda tsabar bata lokaci kaga mutum ya ce mun siyo wani filiya biliyan kaza ba shi da ko sisi kuma fa eh mun sai ko kuma ya ce ma wai na saye shi akwai wanda har sun kai su ce wai na sayi wane eh na sayi Ronaldo ko mun sayi Ronaldo fam miliyan kaza shi kuma ko dubu goma bai da shi to wannan bata lokaci ne Allah ya kiyaye ko a zauna a yi ta musu akan yan wasan Hausa eh da wance da wance wace tafi iya fim da Alinu da Sani dan wanne fi kuɗi to ina ruwanka ko sisi ba za su baka ba to irin wannan abun ai ta gasa ai har dafa a garin nan yanzu abun ya ragu akwai kaman majalisai kaga wannan majalisan sun rubuta fkd kaga alinuhu kenan kaga wannan kuma sun rubuta wane ne na sani dan jama'a manta haka kawai saboda fitina waɗannan masoya alinuhu ne waɗannan masoya sani danja ina fata an gane waɗannan abubuwan ɓata lokaci ne su neman kuɗin su suke yi kuma ba abin da za su baka ba su ma san kana yi ba ina fata an gane allah shirya da mu gaba ɗaya ba ina cewa su kafirai ne ko su kaza ba a'a musulmai ne masu harkan fim Allah ya shirye mu da mu da su gaba daya annabi sake ce wala ta hasadu kar ku yi hasada da juna na daga cikin hatsarin hasada kuma annabi faɗa cikin hadisi ingantacce yace alhasadu ta'kulul hasanati ita hasada tana cinye ayyukanka masu kyau yan nafilfili da kake da yan wuridin da kake to hassada tana cinye waɗannan ayyukan lada ne ɗan sadakan da kake da abubuwan ayyukanka na lada da kake so su taru ka shiga aljanna da su sai zama hassada kuma tana cinye wannan abu kamar yadda wuta ke cinye kirare haka hassada take saurin cinye ayyukan mutum Allah ya kiyaye wala tabaghadu kar ku dinga ainihin gaba da kiyayya da juna wala tadabaru kar ku dinga juyawa juna baya saboda kiyayya ku zamto ba kwa hassada da juna ba kwa gaba da juna wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zanto mummunai bayin Allah yan uwan juna kaga waɗannan abubuwan da annabi ya lissafa fa a yau da za mu yi aiki da su sai mu zauna lafiya ya zanto babu hassada babu gaba babu kiyayya babu kaza ba munafunci ba zarge-zarge duk abin da ke kawo rigima tsakaninmu da juna kenan akwai wani abin za ka ga gaba ɗaya an gina shi ne akan zargi kai kana ta gaba da shi bai ma san kana yi ba shi ma wancan na jin haushin wane akan an ce wane a masa laifi bai san kana yi ba ko bai ma maka laifin ba Allah ya kiyaye ubangije ce ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann ya ku masu imani ku nisanci mafi yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ithm lallai wani sashi na zato zunubi ne sabon Allah ne wala tajassasu kar ku a tajassus mun karanta shi a cikin hadisi shi ne bin diddigi da bin kwakwafi da sa ido yan sa ido kenan ko haka ake ce musu shi ne a tajassus musamman zaman majalisa ya fi kawo wannan matsala duk da kaga majalisa a cikin anguwa to wannan majalisan Allah shirye ta kawai sau da galibi gulma auren yake duk wanda ya wuce to sai an yi magana shi duk wacce ta wuce ai matar wani shi ko kuma yar wane ne daga nan kuma sai a ci gaba da ma za a tsaya daga nan da da sauki amma sai a ci gaba kuma sai wanne ya kawo abin da ya sani wanne ya kawo abin da bai sani ba daga nan sai a dora kuma kai ma in ka tashi a wurin kai ma naka za a yi Allah kiyaye shi yasa annabi ya hana zaman majalisa ya ce in za ku na zaman majalisa sai kun ba wa hanya haƙƙinta daga ciki duk wanda ya wuce muku sallama ku amsa sannan duk wanda ya bata ku shirye da shi ku nuna masa hanya wanda ke neman taimako ku taimake shi sannan banda kallon haramu banda gulma banda munafunci to zaman majalisa kuma yana daga cikin sunnan majalisa ma akwai gulma yana fata an gane yadda ka san gulman sunna ne inda za a zauna a majalisa sai an yi gulma a ta gulmace gulmace ai limamin jiya nan ya tsawaita karatu kuma kila ba fa bai je sallan ba ya ce ai dama shi yasa ni bana zuwa wannan masallacin aikin su kenan Allah sauke Allah ce wala tajassasu kar ku dinga bin diddigin juna da sa ido shi yasa ai security service kamar irin NDSS da sauransu ake kiransu jasus da larabci daga at-tajassus wanda su aikin da suke baya shiga cikin nan ina fata an gane masu leƙen asiri na gwamnati ko masu neman masu laifi wannan ya halatta saboda a ƙasa ta zauna lafiya saboda a rage aikin barna a rage masu laifi ina fata an gane aikin dss baya shiga cikin wala ta jassasu an fahimci wannan abin da kyau su aikinsu mai kyau ne matuƙar sun kiyaye dokokin allah don su ma akan yi amfani da su a cutar da wani ina fata an gane to wannan kan haramun ne a wannan lokaci idan gwamnati ba ta son ka da su take amfani a cima mutunci idan wani mai karfi baya son wani yana iya amfani da su su cima mutunci amma su ma wasu ne daga cikinsu Allah ya kiyaye sai Allah ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya dinga gulman sashi shi da abinda Bahaushe ke ce masa gulma algiba kenan wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya dinga gulman sashi sai annabi ce a hibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shi yanzu ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwan shi maitan wanda yake matacce a ce ɗan uwanka ya rasu ya koma ga Allah za ka yadda a yanka naman shi a gasa ma ka ci Allah sai ce fakari hitumuhu lalle za ku kyamace wannan abun za ku kyamace shi ba za ku yadda a yanka muku naman matacce ku ci ba kamar Allah na kwatanta mana ai abin da kuke din cin naman shi ne ina fata an gane sai Allah ya ce fakaritumu wattaqullah ku tsare dokokin Allah inna Allah tawwabur rahim lalle ubangiji ya kasance tawwabun mai karban tuba ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya bar aikata waɗannan munanan ɗabi'u rahimun sannan Allah mai jinƙai ne mai rahama ne imam ibn kathir allah mishi rahma yake cewa wal ghibatu muharramatun bil ijma ita giba ko gulma haramun ne da ijma'in malaman musulunci sai ce la yustathna min zalika illa ma rujjihat maslahatu babu wani exceptional babu wani istisna'i babu wani abin da ake cirewa sai fa abin da maslahan shi ya rinja aka rinja da maslahan shi shi yasa malamai suka ce wani mai baiti yake cewa alƙadahu laisa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrafin wa muhazziri wa mujahiran fiskan wa mustaftin waman talaba al'anata fi izalati munkari yake cewa wai kai maganan mutum a bayan idon shi a wurare guda shida ba giba bane ba sai ce mutazallimin wanda aka zalunce shi mutum ne zalunce ka ka zo rin alkali ka faɗi abubuwan da ya maka ko ka je wurin wani wanda ke iko da shi ko kaza ka ba da labarin wannan mutumin ga zaluncin da ya maka wannan ba giba bane ba sai ce wa mu'arrifi domin in an ce menene ma'anan giba din annabi ya fassara cikin hadisi ya ce zikiru a haka bi ba ya karahu shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ka faɗi maganan da in a gaban shi ne ba za ka iya maimaitawa ba sai annabi ce in ya kun fihi sai wani sahabi ya ce to ya rasulullah idan kuma abin da na faɗa haka ne fa sai ce in ya kun fihi ma ta ƙul idan abin da ka faɗa haka ne faƙadir tabtahu to ka ci naman shi sai ce in kuma abin da ka faɗa ba haka ba ne wannan ya wuce cin naman shi kuma zunubin shi ya ƙara girma yace shi ake ce buhutan wannan ka ƙirƙiro ƙarya ka ɗora mishi kenan shi kuma laifin shi ya fi girma to a nan sai malami suka ce wa mu'arrif idan kana maganan mutum ka ce wane sai zama ba a gane shi ba sai ka faɗi wani abu game da shi wanda in a gaban shi ne ba za ka maimaita wannan abun ba amma ka faɗa ne kawai don a gane wa kake nufi malamai suka ce nan ma ya halatta misali ka ce wannan mai ido ɗayan kaga ai ba za ka faɗi haka a gaban shi ba to amma kai ka faɗa ne don a gane shi ko ka ce wannan gurgun da ke zuwa nan ko wannan ɗan tsamurmurin misali wani ɗan ina fata an gane watakila kaɗai in ka faɗi wannan ne za a gane malamai suka ce ya halatta sannan suka ce wa muhazziri almuhazzir shine kaga wane da wane sai na ga arama shi da wani kullum ina yawan ganin su amma na san wancan ɗin ko maha'inci ne sai na kira shi ci arama fa naga kana yawan mu'amala da wani karka yadda harkan kuɗi ya shiga tsakanin ku dan maciyin amana ne ko dan 419 ne ko dan damfara ne ina faɗa ne kan yaƙini na san haka ne ina fata an gane na san ya cuci wani na san ya cuci wani na san an taɓa kama shi amma shi bai sani ba to sai na kira shi nake ta bashi labarin wannan mutumin dan ya guje shi wannan ma ya halatta kun gane wannan abin da kyau amma fa ba wai zato nake ba tabbas abin da na faɗa na san haka ne sai malamai suka ce wa majahiran fiskal sai kuma wanda yake yana bayyana aikin sabo wato mutum ne mai sabon Allah wanda baya tsoron Allah subhanahu wataala sai ka zo kana maganin shi a wurin mutane ai wanan nan kaza ne wanan nan kaza ne wanan nan kaza ne wanda duk abin da kake faɗa kowa ma ya san haka ne kana ɓata shi ne don a san ɓatacce ne a guji irin aikin da yake sai abu na shida suka ce wa man talaba li'ana tafi izalati munkari alal misali sai ka san gasuwa ne suna aikin barna a wani wuri sai ka je ka gaya jami'an tsaro a wuri kaza a gida kaza ga irin fa abin da su wane da wane suke kayi ne don a zo a kama su ko don a zo a kore su ko don a hana wannan barnan aka ce wannan ma ba gulma kai ba wannan ma ya halatta ina fata an gane sannan akwai mustaftin shine na shida wajen fatawa ka zo kana tambayan fatawa ta addini malam me matsayin wanda ya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kai ta bayanin halin wani kila wanda kake wa tambayan ma ya san shi kai ka ce menene hukuncin wannan abun malamai suka ce wannan ma ya halatta idan fatawa kake nema musamman wannan sun kafa hujja ma da hadisi ingantacce wanda hintu a hindu binti utuba matar abu sufyan mahaifiyar muawiya daga cikin manyan sahabbai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inna abu sufyana rajulun shahihun ko misikun a wata ruwaya ta ce mijina abu sufyan mutum ne marowaci yana da ƙauro idan an ce ƙwauro da rowa suna da bambanci a hausa rowa shine ka hana kwata-kwata ƙwauro kuma za ka ba da ɗari biyar shi zai isa ka ba da ɗari uku kaga kai baka hana ba kuma kai baka bayar gaba ɗaya ba kuma kana da ikon bayarwa sai ta ce to ita mijinta haka yake shahihun mutum ne da yake da ƙwauro idan abin da zai ishe mu dubu ɗaya ne sai ba da ɗari biyar kuma yana da abin da ya fi dubu goma misali sai ta ce to abincin da nake a gidana fa baya isa na ni da yarana sai na ɗauka daga cikin dukiyar shi ko bai sani ba to kaga anan da ta zo tana yi wa annabi tambaya ai ta ce mijin nata marowaci ne ko yana da ƙauro baya kyautata musu kaza kaza kaza ga ma abin da take kafin su iya cin abinci ita da yaranta sai ta ce me matsayin abin da take sai annabi ce da ita khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi babu laifi ki dauka cikin dukiyar shi ko bai sani ba abin da zai ishe ki da yaran ki amma bil ma'ruf kar ki wuce gona da iri idan dubu ɗaya ne zai isa kar ki ɗau dubu ɗaya da naira hamsin hamsin ɗin ta zamo haram ina fata an gane to ke ma haka idan mijinki irin wannan ne ya halatta ki malamai suka ce ya halatta amma kar ki sanya na gaya miki ki ce annabi ne ya faɗa ina fata an gane ya tambaye ki ina waya ga miki ce annabi ne ya faɗa cikin hadisi yawwa ba ruwan mala ahmad a takaice dai shine malamai suka ce irin waɗannan wurare su ne kaɗai shari'ar musulunci ta halatta yin maganan mutum ko gulman mutum ko cin naman mutum domin neman gyara ko kuma don tsawatarwa ko makamancin haka sannan suka ce misali idan yana daga cikin abin da na faɗa ɗazu kamar ga wani yana aikin da bai kamata ba kuma kai kana tsoron ka mishi magana amma ka san wani kuma yana da iko a kan shi ko yana wan shi ne ko baban shi ne ko kawun shi ne ko malamin shi ko wani abu kaza ko yana jin nauyin shi babu laifi ka je ka same shi ka karanta masa gafa abin da wani yake wani yana kaza yana kaza yana kaza ya kamata a kira shi a ja hankalin shi wannan ma ba gulma bane ba ina fata an gane amma gulma shine ka je kai kai ta bada labari ba dan a gyara ba kawai kai dan ka bata masa suna ina fata an gane Allah ya sa mu dace Allah ce inna Allah tawwabun lalle Allah tawwabun ne mai karban tuba sannan kuma rahimun mai jin kai dangane da ainihin bayin shi to akwai hadisai guda kamar biyu ko uku da zan karanta wanda suna da mahimmanci suna da alaka da wannan ayan hadisi na farko ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya faɗa cikin hajjatul wada'i da ya kudu ba a aikin hajji hajjin ban kwana kenan hajjin da annabi ya yi bayanta da 'yan watanni ya bar duniya wanda kusan ya yi wannan huduban ne a zaka ce filin arfa duk da a hukunci wurin da ya tsaya din baya cikin filin arfa idan kun san masallacin namira ga wanda ya taba zuwa aikin hajji ko ma kana kallo a tv wannan masallacin da ake huduba ranar arfa wanda limaman arfa suke hudu ba to wannan wurin ba cikin filin arfa yake ba yana bakin boda ne to annabi da ya taho zai je arfa sai ya tsaya a wurin ya wasu habbai hudu ba ya musu nasiha ya ja ayu ya ja hadisai ya ta bayanai to shi yasa tun daga lokacin ya zamo sunna ne ana wannan hudu ran arfa har tashin duniya to a cikin hudu da annabi a wannan wurin a wannan wurin ana aka gina masallacin annabi ya maganganu da yawa a ciki ya ce wa mutane inna dima'akum lalle jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da ainihin mutuncinku alaikum haramun haramun ne akan ku haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka haramun ne ka ci mutuncin shi haka annabi ya gaya wa duniya gaba ɗaya a lokaci sai ce ka hurmati yaumikum hadha fi shahadikum hadha fi baladikum hadha kama haramcin da ke kanku a irin wannan rana a kuma wannan wata na zulhajji a kuma wannan wuri mai alfarma na ainihin harami wani hadisi na biyu ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ce kullum muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi jinin dan uwan shi haramun ne akan shi dukiyar dan uwan shi haramun ne akan shi mutuncin dan uwan shi ma haramun ne akan shi duk yanda za a yi karka yadda haɗa kai da kai a kashe mutum annabi ya kalli ɗakin ka'aba ya ce duk alfarman ɗakin ka'aba jinin mumini ya fi ta matsayi a wurin allah da ka kashe mutum guda ɗaya gwanda ka je ka rusa ɗakin ka'aba wallahi haka annabi ya faɗa don ya nuna mana girman ram ɗan adam amma kallon da ake zubar da jinin mutane a yau yadda ka san wato ko dabbobi fa ba sa irin wannan rayuwa ana zubar da jinin mutane yadda ka san ana zubar da ruwa saboda kin Allah to annabi ya ce da sahabbai jinanai na junansu haramun ne haka dukiyan junansu haramun ne akwai wani a yau zai ci dukiyanka yana ga ya ci banza in ka masa Allah ya sama ce kara min in mu je gaban Allah mu ga yadda za a yi wallahi akwai waɗanda suke wannan abu da 'yan kasuwanmu marasa mutunci daga cikinsu zai zalunci na ƙasa da shi ya karya shi baya so ya gama ka taso da ya ga wani zai tashi ƙoƙari yake mai da shi masu saye da sayarwa ka ɗauki wasu daga cikin masu harkar mota wanda ake ce musu 'yan sambo in za su sayar maka mota sai abin da suka ga dama in za su sai naka ya sun kashe ka kuma sun san abin zalunci ne motar miliyan uku sai ce maka ai za mu sayi ta miliyan biyu saboda ka zo za ka sayar kana cikin matsala madadin ya taimake ka sai ya zalunce ka kuma wallahi wannan haramun ne kuma idan ka mishi hakan ko da ya sani ya haƙura ko da bai sani ba wallahi Allah sai ya tambaye ka ran tashin kiyama da kowane irin sana'a kake kowace irin sana'a jami'in tsaro ne kai dan siyasa ne kai dan kasuwa ne kai lebura ne duk inda ka ci dukiyar mutum ka ci haramu haka misali leburorinmu a ba su aikin gini su dinga cutan mutane wallahi haramun ne annabi yake cewa a cikin wannan hadisin sai ce hasbun ri'in mina sharri an yi haƙira a kawun musulmi ya ishi musulmi sharri ya wulaƙanta ɗan uwanshi musulmi sai wani hadisi na ƙarshe daga anas ɗan malik allah ƙara masa yadda hadisi na ingantacce cikin sunan na imamu abu dawud da kuma musnad na imamu ahmad ibn hanbal daga anas ɗan malik allah ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma urija bi a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da ni kusa annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin falalan da Allah ya mishi ya ɗauke shi daga wannan duniyan tamu har zuwa saman sama har zuwa ko ka ce lahira ne ma wallahu alam dan ya ji ya ga wuta da aljanna ina fata an gane kaga ba duniya suke ba bisa kauli rajihi to kaga manzo Allah zaka ce ya taba kai ziyara lahira ya dawo kenan dan an dauke shi ya ji ya ga wuta da idon shi ya ga aljanna ya ga mala'iku ya ga kaza har fadan ubangiji an kai shi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu wannan darajar in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam da aka dauke shi daga makka aka kai shi baitul maqdis a kasan isra'ila a yanzu da ya je baitul maqdis sai da aka tara masa annabawa gaba daya duk wani annabin da ya taba zuwa duniya annabin da Allah ya aiko wanda sun kai dubu ɗari da wani abu a ruwayin ahmad dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sai da aka tara su a masallacin kudus annabi musulmanci raka a biyu dukkansu Allah ne ya dawo da su duniya ya busa musu rai suka dawo ina fata an gane dan Allah ke da ikon yin haka suka gabatar da annabi musu sallah don a nuna cewa shi ne shugabansu daga nan da aka gama aka yi bankwana da juna mala'ika jibril da annabi suka yi gaba su ne sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai har sai da aka je inda mala'ika jibrilu ma tafiyan shi ya ƙare daga nan ya ce nan kan ban taɓa wuce nan ba kai dai ka yi gaba annabi ya ƙara gaba da ikon allah har fadan ubangiji sallallahu alaihi wasallam to a wannan isra'in da annabi ya yi ya ga ababen al'ajabi wanda sun wuce hankali ba zai karba ba sai imani abubuwan da kai ai tafiyan ma aje a dawo a cikin dare ne fa aka yi banda imani ba wanda zai karbi wannan labari ke sa kafaran maka suka ce karya ne amma abin da ya tare musu da hankali duk abin da suka tambaye shi a masallacin kudus ya ba su labari har abin da ba su tambaya ba da annabi ya dawo ya ce a cikin daren jiya an ɗauke ni zuwa baitul maqdis an kai ni masallacin kudus daga nan na tafi har sama na je na gana da allah na dawo kafiran maka suka ce ƙaryai suka ce in dai da gaske ne za su zo a kira waɗanda suka san masallacin kudus wanda sun sha zuwa su zo su mishi tambaya yaya masallacin yake to kaga anan in dai ba taimakon allah ba ba yanda za a ka je wuri sau ɗaya kuma cikin dare a ce za a ma jarrabawa a kai zai yiwu ba zai yiwu ba wanda ke zuwa masallacin nan misali kullum ya zo ya fi sau ashirin ko sau talatin sai kai ka zo sau ɗaya kuma cikin dare kuma daren ma ba wuta ya za a ce za a ma tambayoyi akan ya masallacin ne yake zai yi wahala suka ce annabi to a zo a zauna a ma tambayoyi ka gaya mana yaya masallacin kudus yake in ka mana bayani mun yadda ka ji sai ga mala'ika jibrilu ya ɗauko hoton masallacin ya ajiye mishi duk abu da aka tambaya window guda nawa ne sai annabi ya kirga daya biyu uku har zuwa wannan sai ce ai taga guda kaza ne windows kaza ne a masallacin yanzu kaga ina zuwa masallacin nan kullum in ka tambayan guda nawa ne window wallahi ban sani ba in zaka yanka ne man dan ban taba kirga su ba komanda ma yace wallahi bai sani ba to kaga tun daga tambayan ma akwai zalunci a ciki ina fata an gane sannan a ce maka sahu nawa ne a masallacin ba ladanin da san wannan abu a ce ma sahu nawa ne a masallaci a ce ma fankoki guda nawa ne agogo guda nawa ne ac guda nawa ne hankali ba zai ɗauki wannan tambayan ba ba wanda za ka tambaya kana kiran albani yanzu wallah bai sani ba ka ce masa window miyatti guda nawa ne wallah bai sani ba ina fata an gane to abinda aka yi wa annabi kenan fa ka gaya mana windo nawa ne a masallacin Kudus kofofi nawa ne ya kaza din yake ya wuri kaza duk ya dinga ba su labari ana bayani suna zarewa suna guduwa dan ya wuce hankalinsu har abin da ba su sani ba ma yana ba su labari ai wuri kaza din ai agogon masallacin ma na bangaren kudu shi yake saiti na bangaren kaza ba daidai yake ba ina fata an gane don wannan agogon gaba ya ce wa karfe biyu saura minti ashirin da ɗaya kun ga ba daidai yake ba ko amma wannan kuma shi daidai yake don ya ce goma da rabi da minti shida to annabi ya dinga gaya musu abin da ma ba sa tsaman zai gaya musu agogon wuri misali nake bayarwa ba wajen akwai agogo a masallacin ba a takaice duk abin da ke masallacin ya dinga gaya musu har abin da ba su tambaye shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka ɗauke ni zuwa mi'iraji dan isra'i shine daga makka zuwa masallacin kudus mi'iraji kuma daga kudus zuwa sama ina fata an gane to shine sai ya ce marartu bi kaumin na wuce waɗansu mutane da muka ɗan kai ziyara wuta ziyaran gani da ido kenan lahum azfarun min nuhas suna da faratu na ƙarfe faratu ne dogaye kuma na ƙarfe annabi ce ya khabushuna wujuhahum sudurahum suna keta fiskansu suna yakucin fiskansu da kirjinsu yana jini amma suna ƙare suna ta yaga naman fiskansu suna yaga naman kirjinsu annabi sai ya kalle su hankalin shi tashi kultu man haula ya jibril ya ce ya mala'ika jibril su waye waɗannan kuma ga su da dogayen farce na ƙarfe farcen da baya karyewa kuma suna ta yaga fiskansu su da kansu laifin me suka yi su wane ne waɗannan sai ya ce da shi haula illadaina ya'kuluna luhuman nas waɗannan su ne masu cin naman mutane a duniya wa yaqawuna fi a'radihim suna afkawa cikin mutuncin mutane sai wane sharri sai wane kasafi sai wane ƙarya a waɗanda aikin su kenan har kuɗi ake biyan su su shiga su yi ƙarya a gidan rediyo ko a gidan tv ko a jarida ko su yi rubutu su ci mutuncin wane su bata wane su bata wane kuma har matsayi ma suke da shi a wajen masu mulki to irin waɗannan mutanen wanda aikin su cin naman mutane da cin mutuncin mutane wannan shine sakamakon su ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye saboda haka lallai mu ainihin yi taka tsantsan da shiga mutuncin mutane da ya mutane kage da kazafi da ƙarya da sharri kawai don ƙiyayya ko don biyan wata buƙatar wata duniya duniyan za ka batta kuma ga abin da za ka je ka samu allah ya kiyaye sai allah ya ce يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya yuhan nas kunga tun da muka fara suran ya allazina amanu ya ku masu imani ya ku masu imani amma anan aka ce ya ku mutane Allah na magana ne da mutanen duniya gaba daya duk abin da muke ta karanta a baya magana ne na masu imani waɗanda suka ba da imani suka ba da gaskiya ga Allah da manzo su Allah ya ta magana da su ku aikata kaza ku bar kaza anan ya ce ya yuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum hakika tabbas mun halice ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace a wata aya farkon suratul nisa mai Allah ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا a farkon suratun nisa Allah ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin shi alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda daya sai ce wa khalaqa minha zawjaha ita wannan ran ya halatta mat- ya halatta mata matanta daga jikinta yana nufi annabi adam kenan dan an halicci na na hawwa'u ne daga kashin haƙarƙarin shi to a nan allah sai ce ya ku mutane mun halicce ku min zakarin daga namiji guda ɗaya wa unsa da kuma mace guda ɗaya waye kenan hawa'u da kuma annabi adam alaihi ma assalam halittar ɗan adam asalin halittar ɗan adam a wani wuri sai kaga allah ya ce na halicci ɗan adam ne daga ƙasa ya ce ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turabin cikin suratul hajji ya ce ya ku mutane idan kun kasance kuna kokonto dangane da tashin kiyama to ku sani na halicce ku ne daga ƙasa sannan a cikin suratul rum ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi na daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala na daga cikin ababen mamaki ababen al'ajabi da ban sha'awa da burgewa wanda za su ja ka zuwa ga imani da Allah ko kuma ka ƙara imani da Allah an khalaqakum min turabin ya halicce ku daga ƙasa thumma idza antum basharun tantashirun sai ga ku kuna ainihin mutane kuna ta yaduwa a bayan ƙasa kamar yadda cewa batsa minhuma rijalan kasiran wa nisa daga annabi adam da hawa ya yada mutane a ban ƙasa maza da mata to dangane da halittar ɗan adam ayoyin ƙur'ani sun yi maganganu kamar haka wani gu allah sai ce na halicce ku min turabin daga ƙasa a wani gu sai allah ya ce walaƙar halaƙanar insana min sulalatin min tin na halicci ɗan adam daga tataccen yunɓu shine laka a wani gu kuma sai ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nara fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban na halicci mutum ne min salsalin kal fakhar daga ainihin yimbu wanda yake kaman karau wanda in ka buga shi zai yi kara kaga sai ga maganganu kaman daban-daban sai malami suka ce halittar ɗan adam lokacin da Allah zai halicci annabi adam ya tabbata cikin hadisi ingantacce cikin jami'u tirmidhi annabi ya ce duk wata kalan ƙasa ta duniya sai da aka ebo kun gane wannan abin da kyau an ebo yashi da laka da fako da duk wata ƙasa sai da aka ebo aka haɗa aka halicce shi da shi da farar ƙasa da baƙar ƙasa da ja da duk inda wata ƙasa take a duniya sai da Allah ya sa aka ebo aka haɗa aka gina halittar annabi adam sai annabi ya ce saboda haka ne ma mutanen duniya kaga wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani siriri wani mai kiba wani mai haƙuri mai sauƙin hali wani mai kaushin hali yadda ka san bala'i ana taɓa shi an taɓa masifa ina fata an gane to kila wannan daga wuri mai tauri aka ebo na shi kenan dan ba shi da sauƙin hali kwata-kwata to annabi ya ce yadda kamannin ƙasa yake kala-kala wani gu mai laushi wani gu mai kaza wani gu rairayi wani gu mai kaza wani wuri ruwa ma ka zuba ba zai sai dai gangara ya wuce haka baya jin gaskiya daga irin naka yabo nasu duk abin da ka faɗa nasiha ba zai ɗauka ba kuma zai ci mutuncin kowa ka ga wata tana balbalin bala'i kamar za a tashi duniya wa bata mata rai na taɓa ga wata mata ni ban taɓa ga mata mai masifa irin ta ba wallahi a wani iyafa da egypt a cairo matan nan tana bala'i yadda ka san za a tashi duniya ko kuma kawai fa wani wai yi mata kallon banza wai duk masifar da take wallahi ina ga ba wanda bai bata hakuri ba an yi da larabci an yi da turanci ba abin da ba yi ba sai ta koma kamar ta hakura sai ta dawo da ci gaba an yi awanni a haka an je an yi sallah an dawo sai ta ci gaba wallahi an zo ana cikin tana masifa an zo wajen karban fasfo wajen immigration ta dan saurara da an gama sai ta ci gaba har aka shiga jirgi wai kawai wa wani ya harare ta wai Allah sauwaƙe to wannan ita ko daga yana ka yabo na ta malama alam a takaice dai malamai suka ce idan ka ɗebo ƙasa misali wanda yake kamar laka sannan aka kwaba shi idan aka kwaba shi aka bar shi ya ainihin kwanaki sai ya zamo hama'in masnun shi da Allah ce mun halarci ɗan adam min hama'in masnun daga yumbu wanda yake mai wari don in kana ganin yadda ake ginin laka za ka ana barin shi ya kwanaki har ka jena wani tashi haka ne ko ba haka ba to shi ma ɗan adam haka aka mishi a ebo min turabin kenan sannan a kwaba shi shine min wanda yake cewa min sulalatin min tin shine lokacin da aka kwaba shi kenan da aka bar shi ya kwanaki har ya fara kaman tashi ya zama min hama'in masnun to sannan kuma aka zo aka gina shi kamar yadda ake gina asusu ayin ka buga zaka je na ƙara haka ne ko ba haka ba to shine min salsalin kalfakhar daga nan sai aka busa mishi rai haka aka halicci annabi adam in ba Allah ba waje wannan abu da aka halicce shi ya zama mutum Allah ya ce da shi abin da ya fara shi ne sai atishawa ana busa masa rai rai na shiga atishawaye da yawan na atishawan sai ce alhamdulillah wa koyar da shi wannan Allah ne masa ilhama kawai ya faɗa sai Allah ya ce da shi ga can waɗansu taron mala'iku ka je ka gaishe su abin da ka gaya musu da amsa wanda suka maka shine gaisuwanka da 'ya'yanka har zuwa tashin duniya annabi adam ya tashi ya kama hanya ya je wajen taron mala'iku da ya je sai ce da su assalamu alaikum wa ya karantar da shi wannan allah ne ya sa masa a cikin zuciyar shi kawai ya faɗa sai suka ce wa alaikum assalam to daga nan allah ya ce da shi shine gaisuwanka har tashin duniya kai da 'ya'yanka kisa babu gaisuwa sama da sallama kisa idan kana tafiya da mutum kuka haɗu a wata hanya inda ba kowa ka hango wanda baka sani ba kila gashi wani jibgege da fararen kaya ya zaka ji to amma in kuka zo kusa in yama sallama sai ka ji hankalinka ya dan kwanta haka ne ko ba haka ba zaka ce wannan ba mai cutarwa bane ba shi yasa annabi ce afshu salama bainakum ku ya hada sallama tsakaninku da juna annabi ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zanta masu imani ba sai kun so junanku yace afala adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum ba zan koyar da ku ba wani abun da in kuna aikatawa za ku dinga son juna sahabbai suka ce na'am yace afshu salama bainakum ku dinga yada sallama tsakaninku da juna na daga cikin aikin da Allah ke so sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan shi kuma sallama annabi ce sallimun rakibu alal mashi wanda ke kan abun hawa shi ya kamata yi wanda ke kasa sallama kana mota ko kana babur ko kana keke ko kana doki a ka'ida kai kamata ka yi sallama ga wanda ke taka sayyada ko ba haka ba saboda me saboda Allah ya rage ma girman kai ina fata an gane shi kuma Allah ya bashi daraja kar ka ce ai tun da ni nake mota shi ya kamata ya gaishe ni ko da talakan ka ne kai kamata ka ce mishi assalamu alaikum sannan walma shi alal ka'idi wanda ke tafiya shi zai wanda yake zaune sallama yana zaune zaka wuce kai ne wajibi ka fara mishi sallama sannan wal qalilu alal kasiri yan kadan su fara yi wa masu yawa sallama wa sagiru alal kabiri haka yaro ko wanda yake ya girme ka a shekaru kai ya kamata ka fara mishi sallama kaga tarbiya irin ta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam to Allah ce inna khalaqnakum min turab hakika mu halice ku daga ƙasa sannan ka halice na annabi Adam kenan to asalin halittar na mutum yana komawa ne zuwa ga Adam annabi ce kullukum min Adam wa Adamu min turab duk asalin ku daga annabi Adam ne shi kuma asalin adamu daga ƙasa ne kisa Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa na halicce ku kuma cikin ƙasa zamu mai da ku kuma daga cikin ta zamu ƙara fidda ku a karo na biyu kisa idan mutum ya bar duniya za a binne shi in aka binne shi bayan shekaru zai koma ƙasa sau asali dama shi ƙasa ne kuma daga wannan Allah zai sake tada shi ran tashin kiyama amma ana samun masu imanin da za su yi shekaru ba abin da zai same su ko su mutu daga ciki akwai annabawa annabi ce da sahabbai duk wanda ya min sallama idan ya je kabari na ina amsa mishi sai sahabbai suna mamaki suka ce ba ɗan mutum ya mutu kan zai zamo kaman ƙasa ba annabi ce inna Allah harrama alal ardi ajsadil anbiya Allah ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa ƙasa ba ta saba yanzu annabi Adam wanda ya fara mutuwa ko kuma afwan yana annabin da ya fara mutuwa kenan tunda akwai ƴaƴan shi da suka riga shi mutuwa amma cikin annabawa shi ya fara mutuwa to yau da za a tada shi inda an san inda kabarin shi yake kamar yau aka binne shi duk wani annabi haka yake sannan kuma akwai bayin Allah na gari wanda sun mutu bayan shekaru an zo an samu kabarin su kamar yadda suke daga ciki akwai sayyid na umar akwai lokacin da aka wurin gyaran kabari an ga kafan shi kamar yau aka binne shi daga ciki akwai abdullahi baban jabir bin abdullahi an zo ana gyaran makabartan uhud ta madina inda aka binne shahidan da suka mutu a yakin uhud ga wanda ya je wajen dutsen uhud akwai makabarta sahabbai saba'in da wani abu to a wannan wurin akwai lokacin da aka zo ana gyaran kaburburan bayan mutuwar shi da shekara tamanin da uku aka tono shi hatta jinin likafanin shi yana nan bai bushe ba shekara tamanin da wani abu ba amma ka same shi kamar yau aka binne shi ta akwai bayin Allah da Allah ke musu wannan falalan za su mutu a tashe su kamar yau aka binne su wane mutum ko Allah ƙara mana imani da takawa sun ce min saura minti biyu to wannan ayar mun fara karatun ta ne akwai abubuwa da yawa da za mu tattauna a kai game da halittar dan adam sai Allah kai mu gobe abinda muka karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka mata albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da talauci duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi duk wanda ke da damuwa ya Allah ka san damuwan shi Allah ka fi karfin wannan abun Allah ka yaye mishi duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji ka mana albarka cikin rayuwarmu ka mana albarka cikin iyalanmu ka mana albarka cikin kasuwanninmu da makarantunmu da ma'aikatunmu ya Allah ka shirya da mu ka shirya shugabanninmu ya ubangiji duk wanda ke da bukata na alkhairi ya Allah ka santa Allah ka biya mishi ya Allah kai ke sake za ka yi kai kake iko akan kowa da komai ya ubangiji duk abin da fi karfin mu Allah ka yi mana shi ya ubangiji duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة